الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا قوم شاترة kwanan wata biyar ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa um, insha Allah ta'ala da ikon Allah da ikon Allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatu wannan littafin albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah za mu tashi akan fasali na gaba faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi sunanin rawatib shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya koyar wa al'umma dangane da sunnoni ratibai na filfili da ya kasance yana yi a gida da kuma wanda yake a masallaci malam ya bude da cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala ashri raka'atin fil hadari da'ima وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة وأما الركعتان قبل المغرب وصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست سنة راتبة وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب وإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة وله فعلها في المسجد وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل وكذلك لم يكن يداؤها هي والوتر لا هضرا ولا سفرا ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرها وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته ولذلك كان يسليهما بسورتي الإخلاص والكافرون وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد ما له yake cewa an ruwaito shi annabi alaihi salatu wassalam kana yuhafizu ala ashri raka'atin fil hadari da'ima ya kiyaye ya lazimci yin raka'o'i guda goma inda yana zaman gida da'iman ba a tafiya ba ‘yan uwa musulmi annabi an ruwaito kullum sai ya yi na filfili raka'a goma da rana a cikin na filfilin da aka ruwaito yana yi na salloli wanda yake raba su da salloli na farilla wannan aka ce da'iman waɗannan salloli su ne abdullahi dan umar yake cewa ni na haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallama ashira raka'at raka'o'i guda goma ya yi fashin baƙinsu da bayaninsu raka'atai ne ƙablar zuhuri annabi yana yin raka'a biyu sallallahu alaihi wasallama kullum kafin azhar warakataini ba'daha yana yin raka'a biyu bayan azhar hudu kenan warakataini ba'da al-maghribi arwaitu kullun annabi in yayi magriba yana yin raka'a biyu bayan ta warakataini ba'da al-isha kuma arwaitu manzon Allah yana yin raka'a biyu bayan isha'i fi baitihi a gidansa وركعتين قبل صلاة الفجر كما أرويتو النبي أنا ركع بيو كافن صلى الصباح إن كبقى للتافي زي باك قوما وانا حديث إمام الترمذي يرويتوشي هكا إمام مسلم يرويتوشي أسكن سيئنسا saboda tsabar kula da waɗannan nafin fili da ake ce da su arrawatib arrawatib wata rana rakawoyin da yake yi na bayan azhar suka kubuce masa an ruwaito an ce baki yayi suka shagaltar da shi bai iya yin raka'a biyu da ya saba na wuridinsa na bayan azhar ba qadahuma fi waqtin nahi ba'da al-asr amma sai da manzon Allah ya rama waɗannan nafilfili guda biyu kuma a lokacin da aka hana yin sallah amma saboda muhimmancinsu sai ya rama su a wannan lokaci na bayan sallar la'asar ya ce waktun nahi ne saboda an ce kada a yi nafila bayan la'asar an ruwaito a wani lokacin annabi yana yin sallah raka'a hudu kafin azahar ma'ana cikin nafilfilin da yake yi sai ya yi raka'a hudu kafin ya sallah azahar وأما الركعتان قبل المغرب أما مغنى بي الركوي بيو كافن صلى المغربا wannan ya inganta shi ɗin bai yi ba a aikace shi amma ya ce a yi a hadisin sahihi riwayar imamu muslim da bukhari kamar yadda ya zo sallu qablal maghribi rakatain ya ce ku yi sallar nafila kafin ku ta da magariba raka biyu ita wannan sunnar ta biyu aka ce ayi ba hudu ba ba biyar ba ba goma kafin magariba ka zo masallaci kafin a ta da sallah sunna ce daga cikin sunnonin annabi ayi sallah raka biyu yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi ku rinka yin sallah nafila kafin magariba a ta ukun sai ce liman sha'a ga wanda ya dama me yasa yace liman sha'a karahata an yattakhidaha an-nasu sunna saboda annabi baya so mutane su dauki wannan abun a matsayin sunna sunna mai karfi da za a ce lalle sai an yi wannan shine zance da yake daidai shi yasa malaman fiqh suka ce sallan nafila kafin sallar magariba mustahabbi ce wa laysat sunnatan ratiba ba sunna ce mai ƙarfi da take layin sunna ratibi ba ratiba ba wannan gabar kenan za mu dawo kansu insha Allah an ruwaito cewa sabon annabi sallallahu a masallacinsa da an kira magariba sai a ga suna rigengeniya suna tsayawa a bayan irin wannan fila din amudi kowa yana so yayi wannan nafila raka a biyu kafin magariba da wanda Allah ya masa arziki yake iya zuwa masallaci kafin a tada iqama وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa yawan sunnoni na filfili na tatawwu'i waɗanda ba su da sababi ma'ana waɗanda ba su da alaƙa da wata sallar farilla nafila ta haka annabi yana yi ne a gida musamman ma an ruwaito nafilarsa ta bayan magariba kusan kullum a gida yake yi za mu zo mai magana akan wannan da maganganun malamai dangane da shin ya halatta a yi sallar nafila bayan magariba a masallaci ko a gida insha Allah wa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjid al battata ibn al qayyim yake cewa ba a rawaito fa annabi yayi sallar nafilarsa ta magariba ba a masallaci kwata-kwata walahu fi'luha fil masjid amma mutum yana da dama kamar yadda shi ma annabi yana da dama yayi ta a masallacin amma dai shi a gida yake wa kana muhafazatuhu ala sunnati al-fajr ashadda min jami'in nawafil sai kuma ya kawo wata magana in kaga dama zaka iya tambaya wace nafila ce annabi ya fi lazimta yana rike ta sosai yana kula da ita ita ce rakata ne wannan rakata ne fajiri yanda annabi yake kiyaye ta rakoyi biyu kafin asubahi ba sallah asubahi to ya fi dukkan wata nafila da yake shi yasa yake cewa waɗannan rakawoyi biyun kafin asubahin nan rakowi biyun nan kafin asubahi sun fi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya wannan rakata ne fajiri da kullum sai ta rasa ta a masallacin unguwarku saboda kai kullum buga bodi kake sallah asubahi ba da kai ake ikama ba kullum rasa ta kake ko ba ka yi a gida annabi ya ce wallahi ta fi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya raka biyun nan an ce ko murrinsi annabi ko tafiya yi sai ya yi su baya wasa da su wa kadhalika lam yakun yad'uha min hiya wal wutr kai wannan nafilar raka'a biyu kafin asubahi raka'atayn al fajr annabi baya barin su da su da wutri wutri annabi baya barin wutri la hadaran wala safara ko a zaman gida ko a tafiya lalle waɗannan na filfili ne ba dole ba ne amma fa annabi baya suka ci da su alaihi salatu wassalam kuma walam yunqal anhu annahu salla fi safari sunnatan ratibatan ghayrahuma kula da wannan da Allah a tafiya da manzon Allah yake tafiye tafiye ba a nakalto cewa annabi yana yin wata nafila a tafiya ba nafila ta ratibi wannan rawatib da Abdullahi dan Umar ya gaya mana ya kiya annabi guda goma yana yi to in yana yin tafiya na dauke su tunda idan mutum ya yi tafiya a raka sallar farilla ma ba ba raka biyu yake mai da ita ba so wannan rawatib na kafin sallar farilla da bayan sallar farilla na filfilin bayan sallar farilla da kafin sallar farilla da annabi yake a zaman gida in yayi tafiya baya yin su saboda idan mutum yana tafiya yana cikin wani nau'i na nauyi da mashakka shari'ar musulunci ma ta ce masa sallar farilla ma a rage ta amiri ita raka nawa biyu to amma abun mamaki duk da ana ragewa amma wallahi baya barin raka'atan al-fajr da wutri ko mun rutsin zai kwanta sai ya wutri ko kuma ya tashi da dare ya wutri sai ji ba zai iya bacci ba tunda bai wutri ba ba irin ni da kai bane muna murna ma ranar da muka makara ba mu tashi ba mun samu bacci mai daɗi shi baya jin daɗi idan bai sallarsa da ya tsaba yana yi ba da musamman wutirin yanzu wani wallahi sai ya jera watanni yana rasa rakata na fajr saboda tsakaninsa da masallacinsu idan ya ji hansu ba ne ya tashi wanke fuska sai alwala sai taho da gudu ya zo masallaci kullum yana rasa raka'ata na fajr baya lissafawa baya yi saboda makare yake zuwa masallaci kuma bayi da tunanin cewa ya halatta ya rama wannan raka'ata na fajr a masallacin da ya salla irin ya idan da asuba ya tashi ya kawo asuba ya yi ya yadda kawai yana luzin wannan raka'ata na fajr kullum wannan babba asara ce وقد اختلف الفقهاء في أيهما آكلوا وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل فأقول سابعان مالمي ويوتشيتي تفكر فيه ركعتان الفجر تفكر فيه وكما وترين تفكر فيه ولا نقول أبيو والنيني ita dai raka'atan al-fajr sunnatul fajr ana lissafa ne ta ne a matsayin wato sallar da ake yin ta na fara aiki a yini sallar farko da ka fara yi a wannan yini a rana aga kiyamul laili sun shiga na dare ne amma rakatan fajr shine mabudin sallar rana kisa annabi baya sakaci a rubuta masa a littafinsa cewa bai rakatan fajr ita kuma wuturi an mayar da ita marfi ce wal witru khatima khatimatuhu marfin salloli ne na na rana an shiga dare ke kisa akai ta da magariba eh afwan sallolin dare kai magariba ita ce marfin sallar rana magariba aka yi ta ta rufe sallolin rana ita kuma wuturi bayan kai isha'i sallolin da aka yi da daddare gaba daya sai ka rike ولذلك كان يصليهما كسما aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin wannan sallah din taraka atanil fajr da kuma sallar wutri da suratul ikhlas da al-kafirun ko yusallihima bi suratayi al-ikhlas wal kafirun suratul ikhlas qul huwallahu ahad suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun me sirrin da ke cikin waɗannan surori guda biyu wa huma al-jami'atani li tauhid al-ilmi wal amal sun hada bayani akan tauhid al-ilmi wal amal tauhid al-ma'rifati tauhidi na ilimi da aiki gaba daya da tauhidin sanin Allah da irada kamar yadda yake a littafin tauhidi da tauhidul i'tiqadi wal qasdi kudiri da nufi fashin bakin waɗannan surori karanta su a fassara su zai fitar maka da nau'in waɗannan tauhidai ga baki ɗaya da ibn qayyim ya kawo Allah masallama wanda zai yi bayanin kafin mu je da nesa a farko ibn qayyim ya gaya mana annabi yana lazimtar rakawoyi guda goma kullum an gaya mana wannan ne don mu yi koyi da shi don shi yasa ya ce faslun fi hadihi shiriyar annabi abin da ya koyar da al'umma amma na gaya muku waɗannan na filfili guda goma rakawoyi guda goma da aka lissafa mana annabi yana lazimtan su ne a zaman gida ta ma aka ce wata ta kubuce masa ta bayan azar ya rama ta bayan la'asar ya dawama a kansu shi daman annabi idan amila amalan asbatahu ɗabi'arsa in ya fara aiki to yana tabbatar da shi to kuma ya nuna mana wani abu guda saboda ƙarfin waɗannan nafilfili na rawatib har rama su ake to wani zai iya tambaya ce meye hukuncin rama nafila na rawatib rama rakatan alfajiri rama nafilfili na kafin azhar da bayan azhar rama nafila ta bayan magariba rama nafila ta bayan isha'i ya halatta idan mutum ya ga yana so ya dawwama akan su in sun kubuce masa saboda wani uzuri yana iya faruwa shagalin duniya yana da yawa to in suka kubuce maka in ka samu faraga sai ka je kara masu wannan ya shafi annabi da kai gaba ke daya amma ba a dawama akan yin nafifili a lokutan da aka hana kamar bayan la'asar da bayan magariba wannan a dawwama akai wannan kuma zai zama kusur annabi ne tunda ya hana mutane ya ce kar ayi sannan an gaya mana cikin sunnoninsa a wani lokacin yana yin nafila raka'a hudu kafin sallah azhar saman Allah ya kore ma kana iya zuwa masallaci da wuri azhar tana da dadi in an je ta kafin lokaci ka zauna kayi nafilfili kafin liman ya zo ka ta zikiri wallahi malam daɗin ya wuce duk abin da ake lissafawa kuma ba ma azhar kaɗai ba duk wata sallah da Allah ya mutum arziki wallahi malam kana zaune a masallaci kafin a zo a tada sallah akwai albarka a ciki Allah yana ta rubuta maka ladan sallah duk wanda ya je masallaci kafin a tada sallah ladan wannan sallar da yake nema ake ta rubuta masa to kaga wannan ba karamin alheri bane sai ka ji zuciyarka tana sake yau dinnan wani bawan Allah yake gaya mu yace wallahi akwai wata harka da ya shiga yayi asara ta fi naira miliyan hamsin yace amma wallahi malam alhamdulillah cikin albarkacin karantarwar da ake yi an nuna mana yadda ɗalibai suke jin daɗi a rayuwa yace wallahi duk hayaniyar nan malam idan na idan abin ya kullace ni ya dame ni ya dame ni da nayi alwala na shigo masallaci ina ɗaukan qur'ani gaba ɗaya sai in manta da wannan karatu wannan damuwar sai in manta da ita sai in shagaltu da wannan in ji ni wani irin mutum ne daban kuma sai in fita ina jin wani kwanciyar hankali gashi da ina jin zafin wannan asarar ta same ni amma albarkacin ibadan nan da na zo na yi wallahi tallahi sai Allah ya ɗauke mu wannan abu kuma haka ne wanda duk Allah ya taimake shi ya san Allah yake da alaka da ubangiji tabaraka ta'ala lokacin da ka shiga cikin damuwa ka yanki dare maza maza tafi wani masallaci tsakanin magariba da isha'i ka je ai sallah ka samu gindin wani wata fila ka zauna ka fuskanci Allah ka yi ta zikiri kana karatun Qur'ani ko salatin Annabi wallahi tallahi sakina da zaka samu ta fi miliyan dubu wallahi kuma abu ne da kuɗi baya iya saya maka duk wanda yake cikin damuwa da bacin rai da wani abu ya yanki dare ya hana idansa bacci ya yi alwala ya kama munajaci ga ubangiji a yi assalatu a idanka a kunnanka ka yi asuwaki ka tafi masallaci ka je tsawon gaba ka zauna a yi sallah asubahi da kai Allah zai baka nutsuwa ta musamman kuma ga biyan bukata samun kariya a rayuwarka wannan shine tarbiyyar da manzon Allah ya wasa sai idan aka shiga wani abu sai ce bilal arihna biha ya bilal a hutar da mu don Allah kira mana sallah mu samu hutu mu shiga sallah mu samu natsuwa mu samu hutu to an ruwaito a hadisi cewa annabi baya barin raka'a hudu kana la yadawu arba'an qabla zuhri ko baya barin raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini qabla al-ghada da raka'a biyu kafin asuba nan an ce mana raka'a hudu a can kuma an ce mana raka'a nawa biyu to ya za mu yi mu haɗa waɗannan hadisai yadda al'amarin yake shine idan na filfilin na kafin azaɗin in a gilayi da hudu yake mana ya samu wadataccen lokaci a gida sai ya hudu idan kuma ya shigo masallaci ne kafin a tada sallah to sai ya biyu wannan shine jam'in da ibn qayyim yayi Allah masa rahama ko kuma jam'i na biyu zaka iya cewa wani lokacin yana yin raka'a hudu kafin azhar wani lokacin kuma ya raka'a biyu kafin azhar yaf'alu hadha wa yaf'alu hadha kuma duka waɗannan gaba ɗaya ruwaito daga nana Aisha da Abdullahi dan Umar su da idon suka ga annabi yana yi hadisan nan guda biyu na raka'a hudu da raka'a biyu din nan babu wata abin suka a cikin su duk sun tabbata sun inganta annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce kai waɗannan raka'a hudun ba su da alaka da sallar azhar wasu nafilfili ne kawai da annabi ya ware wa kansa yana yin su kafin azhar kawai yasa in ya zo masallacin in na kafin azhar ne biyu yake wannan ra'ayi ne wasu suke faɗa ma'ana salat ce mustaqilla mai zaman kanta annabi yana yin su ba'da zawal kamar yadda imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a ya ambata daga abdullahi ibn sa'ib manzo Allah sallallahu alaihi yana yin raka'a hudu bayan rana ta yi zawali to me hikimar yin raka'a hudu bayan rana ta yi zawali ina so ku gane wannan hadisin an ce mana yana yin biyu kafin azhar hudu kafin azhar wannan wani ra'ayi ne na wasu malamai cewa wannan raka'a hudu kafin azhar din a'a ba su da alaka da sallar azhar ba a liƙe suke da azhar ba a'a daman annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yana yin wasu raka'o'i guda hudu bayan rana ta yi zawali bayan rana ta kauce daga tsakiya azhar ta shigo kenan shi kuma meye hikimar an ruwaito ne cewa a lokacin Allah yana buɗe ƙofofin sama rana tana yin zawali Allah zai ce mala'iku su buɗe ƙofofin sama annabi yace fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih sai nake son a daidai wannan lokacin a ce an dauki wani aiki na wani kwarai da nayi a daidai wannan lokacin an hauna min da shi wajen Allah a ce na mai raka'a hudu a wannan lokaci wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Tirmidhi Allah musu rahama kuma da isnadi hasan to anan kenan za mu iya cewa wani taujihi ne na cewa ga wasu sababbin na filfili da ba mu san su ba ana yin su bayan rana ta yi zawali me hikimar bayan rana ta yi zawali ta ɗan kauce daga tsakiya kafin a yi azahar ɗin nan Allah yana buɗe ƙofofin sama kuma annabin Allah ya ce yana so ya yi wani aiki ya gaggawa don Allah ya karɓi wannan aikin mala'iku su tura ga Ubangiji cewa gashi ma ya aiki a wannan lokaci. Allahu Akbar. To an samu wata riwayar ta Ibn Maja da Isnadi Hassan saboda muhimmancin waɗannan rakawai guda hudu din na ba'da zawali idan suka kubuce bai samu yayi ba ko ya tafiya ko wani uzuri ya ɗauke shi bai ba to idan ya zo yin raka'a biyu nan na bayan azahar raka'a biyu ana yi in an yi da azahar ana raka'a biyu to idan ya zo yi sai ya rama raka'a hudun nan da bai yi su ba a ga wannan fadalla ala sai mana nuni akan halaccin karama wata nafila da ka saba kana yi in ka samu faraga ka samu lokaci yasa ibn majah din ya rawaito na Aisha tana ta faɗa annabi fa tana faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya fa kasance yana yin raka'a hudu kafin azhar kuma yana tsawaita su yattace wa yuhsinu fihin ar-ruku'a was-sujuda riwayar ibn majah ita ta gani a gidanta yana yawan yi yana kuma tsawaita wannan sallolin wannan su ne rakawoyi guda hudu da nana Aisha take ce mana ɗazu kana la yadau arba'an qabla zuhri annabi baya barin raka'a hudu kafin azhar kenan idan mun ɗauki wannan taujihi wasu salloli ne masu zaman kansu na nafila da annabi ya kasance yana yi sallallahu alaihi wa sallam kenan sauran sallolin sunnoninsu raka'a biyu raka'a biyu ne ita wannan azhar din ne take da wannan sabani amma in kun duba da lissafin gaba ki dai raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu ne wannan kenan um, bayan wannan an ruwaito Abdullahi dan Mas'ud shi kuma Abdullahi dan Mas'ud shi kuma idan rana ta yi zawali yana yin raka a takwas aka ce yaya aka yi ya bin mas'ud kai kuma raka a takwas an ce annabi yana yin hudu sahabar kwaɗayi inda an ce ana shawar da ana buɗe salloli ana buɗe ƙofofin sama to shi tunda annabi yana tura guda hudu shi bari tura takwas yace kuma innahunna ya'dilna bi mithlihinna min qiyamil layli yace ai wannan rakawai guda da nake yi raka takwas din nan ai daidai suke da kiyamul layli na dare ina buga su ne kamar nayi kiyamul layli na dare to bari mu ji wata fa'ida kuma me yasa ya faɗi wannan malamai suka ce lokacin da rana ta raba tsakiya yana daidai da lokacin da dare ya raba tsakiya. An ruwaito cewa tuftahu abwabu sama'i ba'da zawal, rani ba'da zawal shams. Kullum inda rana ta yi zawali, to Allah yana sa a buɗe ƙofofin sama da hikima da mulki da izza irin nasa. Me hikimar? Wai ashe ana samun annuzulul ilahi ne ba'ad intisafil layl idan dare ya wuce tsakiya to Allah yana saukowa tun daga lokacin ake bude kofofin Allahu akbar saukowa irin wacce ta dace da shi kenan Allah yana saukowa da saukowa wanda ya dace da shi zuwa wannan sama a wata riwaya kace yina yabqa sulusul laylil akhir yayin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya saura, kaga dai rabin daren ai ya wuce ke. Allah yana so kuwa zuwa wannan sama yana cewa waye zai roƙe ne in amsa masa, waye yake neman gafara in gafarta masa, waye yake neman ka za yi masa. To wannan lokaci ne lokaci ne na kurb, lokaci ne na rahma, lokaci ne na kusantar Allah, lokaci ne na jin ƙai. tausayi ubangiji yake saukarwa shi yasa ma Allah ya bude kofofin sama shine aka ce yanzilu ar-rabb tabaaraka wa ta'ala ila sama'id dunya riwaya ta zo daga muslim riwayar ummu habiba tace annabi yana cewa duk wanda ya sallah a dare da yini raka'a goma sha biyu za a gina masa gida katafaren gida a gidan aljanna da wannan rakoyi sha biyu din imamun nasa'i a riwayarsa in ka koma cikin sunan nasa'i sai ya ƙara da arba'an qabla zuhri wa raka'atayn ba'daha raka'a hudu wanda ya kula da su wannan rakoyi hudu da muke faɗa da muka ce Abdullahi dan Mas'ud ya ƙara har takwas yake yi da kuma raka biyu bayan azhar da kuma rakawoyi guda biyu bayan magariba da kuma rakawoyi guda biyu bayan sallar isha'i da kuma rakawoyi guda biyu kafin sallar asubahi in ka buga lissafin zai baka haka duk wanda ilazanci wannan insha Allah Allah zai gina masa gida katafari a gidan aljanna akwai wata riwaya da aka kawo cikin sunan nasa'i warakataini qabla al-asr raka'a guda biyu kafin al-asr warakataini ba'da al-isha to amma waɗannan abinda malamai suke ta faɗa da yawa raka'a biyu kafin al-asr ba sa cikin sunan rawatib to amma dai wannan an samu ƙari ga rakoyi guda goma sha biyu da annabi ya ce alazumce su a gina maka gida a gidan aljanna akwai riwayar abu huraira da ya ce rakataini qabla al-fajr kaga biyu wa rakataini qabla adh-dhuhri kaga hudu wa rakataini ba'daha kaga shida wa rakataini azunnuhu qala qabla al-asr kaga takwas yace zato yake yi kafin la'asar ko yana ciki ko baya ciki wa rakataini ba'da al-maghribi azunnuhu qala wa rak'atayn ba'da al-isha'i yace ina da san yace da raka biyu bayan isha'i wannan tafsiri ne na marwaita hadisin da suka ainihin wato rawaito suka yi bayani dan su cika wannan hadisi almuhim dai waɗannan su ne sunanin rawatib um, da manzon Allah ya ce a kula da su ya ku ƴan uwa cikin karantarwar da annabi ya mana akwai riwaya da aka ce a yi sallah raka'a hudu kafin la'asar raka'a hudu kafin la'asar ko da za ka ji wani yana bayani hadisin asim ibn zamra daga ali hadisi ne mai tsawo amma hadisin bai inganta ba cewa a yi raka'a hudu kafin sallar la'asar ba magana annabi bane shekul islam ibn taymiya ya yi inkarin wannan hadisin yana koran hadisin da ƙarfi yana shakai wannan hadisin ma maudu'i ne haka abi ishaq al-jawzani shi ma yana inkarin wannan hadisin cewa gaskiya bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa akwai wata riwayar ta Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi an ce annabi ya ce rahim Allahu ra'an sallah qabla al-asr arba'a irin wannan magana Allah ya ji kan mutumin da ya raka hudu kafin ainihin wato la'asar Ibn Hibban ya ce hadisi ne hasan amma wasu malamai ba su karbi wannan hadisin ba kenan magana akan raka'a biyu kafin raka'a hudu kafin la'asar malamai sun yi inkarin ta da yawa rakawai biyu kafin magariba ya tabbata a riwayar bukhari kamar yadda muka yi bayani amma shi ma ba dole ba ne don annabi ya ce liman sha'a mustahabi ne kenan za mu to ya gaya mana magana a cikin karatunmu mafi rinjayen nafilfilinsa a gida yake meye hikimar yin nafilfili a gida raya gida Allah yana so kuma annabi yana so sallallahu alaihi wasallam mutum ya yawaita yin nafilfili a gidansa don ya zama gidansa yana raya shi da ibada ba wai mutum ya mai da gidansa kamar makabarta ba manzo Allah ce kada ku mai da gidajen ku su zamanto kamar makwantai makabartu ba ku sallah kai saurayi matashi kar ka mai da ɗakin ka ya zamanto ba a sallah a ciki ko yaya ka wari wasu nafilfili kana yi wato a gida um shi yasa aka rawaito Imam Ahmad Allah ya masa rahama wata rana yana yi wa almajiransa nasiha yake ce musu sunna dai dangane da sallar magariba in an yi ta to mutum ya je gida ya yi sallar nafilar saraka biyu wannan haka ne musamman ga waɗanda ba sa zama a masallaci ko kuma ba karatu suke a masallatansu ba wanda yake baya darasi a wani masallaci ko masallacin unguwarsu ba karatu ake yi ba da ya yi ta a masallaci gwanda ya je ɗakinsa ya raya ɗakin matuƙar gida za shi kun fahimci wannan kun san muna karanta shiriyar annabi ne akan ibada ko kada mu bari mu kashe gidajen mu ba ma ibada a ciki amma ga waɗanda suke karatu a masallatansu ko mutum zai zauna ya ta zikiri har isha'i wannan falahu zalika ibn qayyim yace ba laifi ko yayi a gida ko yayi a masallaci kana da wannan dama amma ko dalili zai sa wata rana kana da uzuri gida zaka tafi to bari kai nafilarka a gida ka raya sunnar da annabi yayi sallallahu alaihi wasallama ta yin sallan nafilan magariba a gida ka tuno ka taba ware sallan nafilan magariba ka kana yi a gida kuma mun karanta wannan ko a cikin littafan mu na fiqhul malikiyya suna faɗa sallan nafilan magariba a gida yana da tushe daga hadisan manzon Allah kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa yace sunna as-sunna an yusalli ar-rajulu rak'atayn ba'da al-maghribi fi baytihi inji Imam Ahmad yace haka aka ruwaito daga manzon Allah wa ashabihi Sa'id ibn Yazid yake cewa ni kan ma na ga mutane a lokacin Umar ibn al-Khattab idan sarafu min al-maghribi in sun gama sallar magriba in sarafu jami'an gaba ɗayan suke tafiya hatta la yabqa fil masjid ahad ba wanda yake saura a masallaci bayan magariba ka annahum la yusalluna ba'da al maghribi kamar dai ba sa yin sallar nafila a masallaci bayan magariba har sai in sun je gidajensu cikin iyalansu dan su raya wannan sunna da annabi yake yin nafila bayan magariba hatta kai ga malamai wai suna sabani shin mutumin da ya nafila biyu yayi nafilansa bayan magariba a masallaci kin za a karba har an tattauna akan wannan shin ya halatta za a yin haka akwai sabani akwai malaman da suke suka tafi akan sun tsananta akan wannan kamar yadda aka ruwaito um, daga Imam Ahmad ɗansa Abdullahi yana tambayin shi. Yaya labarin mutumin da ya sallah bayan magariba a masallaci ya isan masa kaji har tambaya ake wai yayi nafilan nan tayi bayan magariba a masallaci Na ji ana cewa wasu suna cewa bata yi ba. amma wannan mutum ya faɗi magana mai kyau ya fitar da zance mai kyau sai shiru a haka ma'ana ana so a zaburar da mutane a jefa gida a yi sallan nafila me dalilin wannan magana suka ce annabi umarni ya ce a yi nafila da sallan magariba a gida wai abun har ya kai ga tunda annabi ya ce a je gida a ina filan nan har ma tambaya ake to in mutum yayi a masallacin ta yi ko ba ta yi ba suka ce saboda ai annabi cewa ya aje ayi a gida wallahi wani malamin ma ya tsananta zance shine imam al-mirwazi cewa yayi duk wannan na bamu ne a matsayin babin ilimi ba don mun goyi bayan haka ɗin ba saboda wasu malaman sun faɗi kishiyar haka yace man sallara rak'atayn ba'da al-maghribi fil masjid yakunu asiyan wanda ya sallaci raka'a biyu bayan magariba a masallaci ya saba Allah amma wannan magana gaskiya a'a yasa a wata riwaya aka ce an ruwaito yace ma'arifu hada sai aka ce to ai an ruwaito ne daga daga Abi Saur ya ce me sako ne Abi Saur ya ce sako ne yin haka din yace to wala Allah ko ya tafi ne akan magana da Annabi yace ij'aluha fi wuyutikum da aka yi wa manzon Allah magana nafilan baya magarba yace ku sanya su a gidaje shi inda an masa magana nafilan magarba sai yace ku yi a gida har yanzu ina gaya mana ana so a raya gida ba daidai ba ne mutum ya bar ɗakinsa ba ya ibada wani bawan Allah ya burge ni kwarai da gaske gina gida ta dabarin gida masha Allah ya ce addu'a gani a mai addu'a muka je muka zazzagaya abin nan ya gama zagaye sai zai nuna mu wani ɗaki masha Allah ya gyara shi ɗakin nan ya shimfiɗa wata sallaya mai kyau da ƙura'ani da wuta mai haske kusa da ce malam nan gurin na kiyamun da yake ko iyali na ba ta zuwa nan gurin idan na gama hayaniyar gida nan nake zuwa in zo in zauna mutum ne da Allah ya rufa masa asiri alhamdulillah amma ya burge ni nace yanzu wannan yace nan yake zama ba na fakara yayi tai a Qur'anin sa in ya gaji ga wuta mai haske ya rike Qur'ani ya ta kiyamul layli bai haddace ba amma ita karanta sai ya ji kafa ta kumbura sai ya farko kira asbahi lalle ka CCTV kamera din sai ga titi ba matsala sai ya fita masallaci sallah sai ai dai kaga wani abu ne mai kyau ƴaƴanka su san cewa a gidanka ga wani wuri da kowa da kana har ku manta sabayin annabi ya kai musu ziyara gida ba cewa suke yi mana sallah a wuri kaza ba dan mu rike shi gurin sallah amma mutum ya kashe miliyoyin kuɗi a gidansa je ka ga ɗakin sa ko gurin da za a sa sallah ya kirki ma a matse samu wurin da zaka ibada ya akhi ka ka takura wa kanka ka shimfida sallah kai yalwatacciya mai laushi wanda zaka dade kana tsaye in ka zauna zaka san ka zauna akan abu mai laushi wadata ne zalika fadlullahi fi man yasha kai sallah kai ruku'i kai sujada in gengedi ya kama ka shingida ga qur'ani a gurin wurin munajati zai yi kyau kwarai kun manta annabi kansa an ce sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ƙarshen dare yana shiga wurin ibadarsa ko matansa ba sa zuwa wajen saboda wannan lokacin shi da Allah ne wato yadda al'amarin yake wato malam wallahi wallahi wallahi astaghfirullah Allah ya kai mana wallahi malam wallahi duk wanda yake so ya rabauta ko wallahi ya ware kansa lokaci a gida yana ganawa da ubangiji wallahi wallahi ina ga mu ana ana ummu billah kaga wannan hayaniyar duniyar da kake ganin ta ba ta da kyau duk abin da za ka yi wataƙila shagali ya hana ka nafila da rana ka kasa yin karatun Qur'ani da rana, ka kasa tsayawa kai wani abu da rana, da daddare da koyaya yi kokari ka yanki wata awa ɗaya ko awa biyu. Ka rabu da iyalin, ka koma ka je ka ci sallah, ka ci sallah, ka ci sallah, ka ci sallah. Kullum kana yi, insha Allah mai kiyamun laili Allah ba zai kona shi. Ya zama dare, Allah ya hore maka dare. Amma mutum ya kwanta malam tun daga farkon dare. har ƙarshe kullum ba ka tashi kana ganawa da Ubangiji. Anya, anya, wannan duniyar a haka za ka tafi? Kai fa ka sani fa kasuwarka, wurin aikinka, ibada, sana'arka ba ka samu a kwance, sai ka tashi ka miƙe. Yanzu haka za mu bari kwanakin mu su ta wucewa suna tafiya ba tare da mun tsaya mun yau kan mutane da ke tsayawa ba. yanzu kaga tun da muka fara karatun nan muna neman minti arba'in da wani abu muna ta magana ne akan wai na yi da annabi yake yi ba mu zo fa kan bayani akan kiyamun lailan annabi wannan kuma wani karatu ne wato wani darasi ne mai zaman kansa da zubar da hawaye irin kiyamun lailin da manzo Allah yake wallahi ana yi wallahi gaba ɗaya sai mun gama daina kanmu wannan ko wannan nafi fili ne kafin magariba a bayan azhar a kafin azhar ana ta gaya mana ana yin nafila a gida amma ƴaƴanmu ba sa ganin muna yin nafila a gida ba mu koya musu ba amma sun san muna da lokacin kallo yes ƴaƴanka sun san kana lokacin za su kunna wasan kwaikwayo ko kana kallon satellite kana kallon tashoshin duniya sun san wannan lokacin idan ka kulle yana kan screen sun san kuma kana da lokacin chatting da danna waya kana da wannan lokacin sai ta ci maka minti arba'in hamsin minti ɗari wannan duk ba komai whatsapp ne ba komai halal ne ko ina fa wala wannan musiba kaga musiba wala galiban duk wanda ka ga waya a hannun sai yana duba kana leƙa za ga whatsapp yake ko facebook malam tura sun gaba da mu ya naita a ce qur'ani ne ka bude kake karanta ya naita wannan abin da kake kalla din Allah ya sa Allah ya sa wato zo baka da wani lokaci sai wannan haka yanzu kawai tura sun mai da mu haka kawai kullum kawai haka muke in dai sai dai mutum bai da babbar waya a nan kana so ko baka so ka shirya ko baka shirya ba kullum ka duba yadda muke lazumta wannan abin yar jatar ka ce ta kare duk zai ka ji kamar wani rashin lafiya kwanan ni zan ma da nake muku wannan wa'azin dan kwana kwanan nan data ta kwana uku ta kare nace kai bari in hakura da wannan abun dan huta wayoyi wani ya bugo min daga can malam baka hau ba malam baka ba hau ba baka tsabka nace kamar yaya na turo sako wallahi tallahi kaga wannan wayar wallahi yanzu in na bude whatsapp din ta zaka samu sako ya ku ya message sako ya ku dubu ashirin da wani abu dubu ashirin da wani abu dubu ashirin ba saboda kawai an kawo ni ne a duniya in duba sakonka dubu ashirin ta ce wani wata ita kanta wayar wala tana aljihuna sai ji tana tiriri saboda biririn biririn biririn biririn ana tura ruwa to wannan idan ka biye ta wala ba kai karatun qur'ani ba ba kai sana baya komai ba yasa barin da muku wani mun koma gida wani lokacin matan mu boye waya ita ta nema ina waya ta ne ka shigo da ita kuwa ko da a mota ka barta sai su boye ta yadda safe sai ga an je hota saboda wallahi tallahi nake gaya ma an dauke lokacin mu da yawa wallahi na'am eh gaskiya ne wallahi ai musibar dukan mu ne gaba daya ma'ana su ma matan in sun ka rike wayar ba lokacin mazan ba lokacin 'ya'yansu ba lokacin girki ba lokacin mai masifa ce in mace ta rike wannan ita ma kullum kullum haka ne kullum tadas kullum ga shegen makarar girki saboda wannan abar amma dukan nan so mu gane a matsayin mu na masu tunani kuna ga anya babu manufa a cikin wani abu wallahi tallahi ba za su sako mana wani abu wannan shine gurur din amma mai hankali idan abun ya zo shi to yakan amfana da shi iya lokaci yake ware masa daga karfe kaza zuwa kaza zan duba sakukuka wanda zan yi reply zan yi kaza nayi wanda zan yi kaza sauran ajiye sai ci gaba da harkokina mai tsari haka yake amma wanda bai da tsari kullum ko a masallaci fa mutum ya je fa kafin asubahi sai ya dan dauka ya dan dudduba far far far far ka ba asubahi baka duba lokacin da ake wa bil ashari hum yastaghfirun amma shi wa bil ashari huwa yana yana yana wasaf kenan la ilaha illa allah Allah ka tsare ni kuna fahimta na ko to almuhim jama'a daga ƙarshe na kawo mana waɗannan maganganu ne dan in nuna mana muhimmancin yin sallar nafila a gida ba dan ina goyon bayan ra'ayin waɗanda suke cewa dole dole sai an sallar nafilar magariba a gida ba amma dai don ku sani cewa an himmatu da wannan daga ƙarshe ibn al-qayyim yake cewa as-sunanu la yusharatu laha makanun muayyan salloli na nafila din nan ba a sharɗanta musu wani wuri ayyananne ba wannan magana ce mai kyau wala jama'a ko kuma wasu jama'a ayyanannu yace fa yajuzu fi'luha fil baiti wa fil masjid wallahu alam ya halatta ayi ainihin waɗannan nafilfili a gida ko a masallaci kenan ya halatta to a nan gurin a ƙarshe maganar wuturi da maganar da maganar rakatan da fajiri ya ce mana ana karanta wallahu ahad da ya iqul ya kafirun musamman a cikin ba ni sunan shi a su a wannan rakata na fajiri a shi ma wuturin shafa'i da wuturi ai ana yi ina fata ana rakar farko ba ana karanta izazul ba ko sabbi isma rabbikal ala raka ta biyu ana iya karanta kuliya raka ta uku ana karanta kul wallahu da falaki da nasu da sauransu ko a bisa sabanin riwaya to yace wa kul wallahu ahad mutadamminan mutadamminatun lima yajibu isbatuhu lahu ta'ala min al ahadiyyati al munafiyati li mutlaq al sharikati bi wajh min al wujuh wujuh ita kul wallahu tana kunshe ne da tabbatar wa Allah kadaitaka dayantaka al ahadiyya wannan ɗayantaka da kaɗaitaka ɗin yana kore masa tarayya kowace fuska Allah fa shi kaɗai ne wa nafiyul walidi wal walidi al muqarrir li kamali li kamali samadiyatihi wa ghinahu wa wahdaniyatihi wannan sura tana korewa Allah ɗa tana korewa Allah uba wanda wannan yana nuna cikar samadiyar ubangiji an ce samadiya ma'ana a buƙaci a miƙa masa buƙatu don ya amsa shine qul huwallahu ahad Allahu samadu as-samadu shine wanda ake nufatansa da buƙata wa ghinahu da wadatarsa wa wahdaniyati da dayantakarsa tabaraka wa ta'ala sannan surar ta kore masa nafiyul kuf al-mutadammin li nafi shabihi wal masil wan nadhir wa tadammanat ithbat kulli kamal wa nafi kulli naqs wa nafi ithbat wa nafi ithbat shabihin lahu aw masil fi kamalihi qul wallahu ahad tana tabbatar wa Allah kore wato wani sa'a kufu'i sa'a wani kini wanda suke kai tsaye ko kuma wanda yake yi kama da shi ko wanda za a kwatanta shi da Allah babu wanda ya kama da Allah ko wanda za a kwatanta shi da Allah ta tabbatar wa Allah kullu kamal dukkan wata cika ta kore wa Allah dukkan naqs dukkan tawaya kuma ta kore tabbatar wa Allah kama da shi ko kuma kamance shi ne da shi a cikin cikarsa babu wani cikakken abu a duniya da ya kama da cikar Allah sannan Allah bai da tarayya ko ɗaya yanzu kai ba za ka iya rayuwa ba sai da mata ta aure inda za a zo karatun nan kai ɗaya ne sai ka ji ba daɗi ce wallahi yau ba a zo ba saboda ba ka da ba za ka iya rayuwa kai ɗaya ba ko tafiya za ka yi a jirgi sai ka samu abokin tafiya sai ka ji daɗi ko sallah asuba yi ka fita a unguwarku da duhu sai ka ga wani sai ka ɗan ji ɗan garma garma da ɗan dama dama saboda me kai ba za ka iya rayuwa kai ɗaya ba amma Allah shi ahadun ne baya da buƙatar taimakon kowa duk wannan abin da ake faɗa mu ai rauni ne da mu ba za mu iya rayuwa mu kaɗai ba komi da ka gani kana son ka samu ɗan uwa da zai taimake ka a ciki wa hadhihi al-usul hiya majami'u tauhid al-ilmi to waɗannan tusan da muka faɗa su ne wato abin da suka haɗa abin da ake ce da shi at-tauhid al-ilmi alladhi yubayinu sahibu jami'a firat ad-dalali wa shirk wanda ma abucin wannan tauhidi ya sha bamban da dukkan kungiyoyi na bata da shirka wala hada kana ta'dilu sulus al-qur'an ai sai za aka ce qul huwallahu ahad daidai take da 1 over 3 din al-qur'an duk wanda ya karanta qul huwallahu mara daya kaman yayi izu 20 ne saboda tana dauke da wannan bayani mai tsada فإن مداره على الخير والإنشاء على الخبر والإنشاء قل هو الله أحد gaba ɗaya tana kunshe ne da alkhabar labari da insha'i yace zai fashin baki mai insha yace wal insha'u thalatha abu guda uku ne insha'i amrun wa nahyun wa ibaha umarni da hani da halacci akwai umarni akwai hani akwai halacci alkhabar din kuma me alkhabar naw'ani khabarun anil khaliqi tabaraka wa ta'ala an bada labari akan mahalicci shine Allah wa asma'ihi wa sifatihi da sunan nakinsa da sigoginsa wa ahkamihi da kuma hukunce hukuncen Allah duk a cikin sura akwai wa khabarun an khalqihi da kuma bada labari akan halitta tasa bayani akan kansa da bayani akan halitta tasa wa akhlasat suratul ikhlas lil khabari anhu ukhlisat an kebance suratul ikhlas da ba da labari akan Allah ta'ala wa an asma'ihi wa sifatihi da kuma sunan nikin Allah da sifofin shi dan haka fa'adalat sulus alquran ta zaman to tayi daidai da 1 over 3 na alqurani wa khalasat wa khallasat qari'aha min ash-shirki kuma ta kubutar da mai karanta ta daga shirka ash-shirkul al-ilmi shirka ta ilimi kama khallasatu كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي كما يدكم قل يا أيها الكافرون تكبتا دمتن دقا شركة تعيكي ولما كان العلم قبل الأمل يا يندي كسن شيء إلمي أكي كافن أيكي وهو إمامه وسائقه أي إلمي شيني لمن شيني دريبان أيكي أي باء أيكي أي سي أني إلمي سي أني كراتو كافن أسان الله وباك بني با والحاكم عليه kuma shi ilimi shine mai hukunci akan aiki ko kai aiki in ba ilimi sai a ce ya zama aikin banza shi yasa ya zama qul huwallahu ahad suratul ikhlas ta'dilu zuluzal qur'an ta zama wani over three na alqur'ani ɗaya bisa ukun alqur'ani wa qul ya ayyuhal kafiruna ita kuma ta'dilu rubu alqur'an ita kuma daidai take da ɗaya bisa hudun alqur'ani idan ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna sau hudu kamar kayi saukar qur'ani in ka karanta qul huwallahu sau uku shi ma kamar kayi saukar alqur'ani duk wannan falala ce sannan kuma akwai falala kuma karanta alqur'ani min awwalihi ila akhirih walamma kana shirku al'amali aghlabu ala an-nufus li mutaba'ati al-hawa yayin da ya zamanto shirka ta aiki din nan shi ya furin jaye akan rayukan mutane saboda bin san zuciya wa kathirun minha a tartakibuhu ma'a wa kathirun minha ko tartakibuhu ma'a ilmiha bi madarratihi rayukan mutane suna aikata wannan shirka din sun san illolinsa mazarra cutarwa wa qal'ihi ashad min qal'i shirki wato al'amali cire shi ya fi tsanani sama da cire shirka ta aiki da annahu yazulu bil hujja saboda da hujja yake kaucewa wala yumkinu sahibihi an ya'lama shay'a ala ghairi ma huwa alayhi ba zai yi ma abucin ya gane wani abu ya alamu sahibihu ya alama shay'a ala ghairi ma huwa alayhi ya san shi a bisa saɓani yadda yake kai ba yasa ja a taukidu wa takrir aka samu karfafawa da maimaitawa qul ga ya musu ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai ولهذا كان يقرأ بهما ويقرأ بهما في ركعتي الطواف aka ce idan mutum yayi raka'o'in nan guda biyu na dawafi in ya gama dawafi ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna ya kuma karanta qul huwallahu ahad li'anna al-hajj saboda hajj شعار التوحيد علامة التوحيد ويفتح بهما عمل النهار kuma da su ne ake bude ayyuka na rana kamar yadda muka bayani ana karanta wa raka'atan al-fajr wa yuktamu biha bihima amal al-layl kuma ake rufewa da su da aikin dare wa kana abu na karshe da ya kawo ibn qayyim cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallolin sa wa kana yattaji'u ba'da sunnati al-fajr ala shiqqi al-ayman annabi idan ya gama raka'atan al-fajr nan kafin ya fita sallar asubahi yana kishin gida haka sunna ce ya dan kwanta ya kishin gida ba kwanciya ba ce bai dan dogara yana yi kullum wa qad ghala fiha ta'ifatani to amma wannan wannan matsalar in an gama raka'atan al-fajr kafin a je sallar asubahi a dan kishin gida din nan gaskiya an samu wasu kungiyoyi guda biyu da sun zurfafa zance a kai a nan ka iya cewa me hikimar wannan zaman hutun da yake dan kishin gida an ce ya sha wahala da daddare ya yi kiyamun laili sai ya zo ya yi rakata ne fajir kafin a dan tashi a ce da shi bismillah ya rasu za a yi sallah sai ya dan dogara haka to an ruwaito annabi yana wannan to shine wasu suka ce kai wallahi wajibi ne tunda kullum sai annabi ya yi suka ce duk mutumin kullum kafin asuba in dai ka rakata ne fajir sai ka dan dogara shi yace fa awjabaha ta'ifatun min ahli adh-dhahiri wannan sai ibn hazm kenan adh-dhahiri ibn hazm yace ba a ruwaito kullun annabi yana yi ba yace to dole ne dole ne kawai sai an yi wa kariha jama'a wasu kuma suka ce makaruhi ne ma ayi muga ta karewa kai ka ce dole ayi mu kuma mun ce makaruhi yi ma laifi ne kai suka ce wa sammuha bid'a suka ce ma bid'a ne kaga abun yayi tsanani wancan sun ce dole wannan kuma sun ce bid'a ya za a ce abin da annabi kullun yana kuma ce bid'a ne wa tawassata fiha malik wa ghayruhu imamu malik imamu darul hijra namu kayan mu kenan shi kam sai ya tsaya a tsakiya falam yarau biha ba'san yan malikiya liman fa'ala harahatan duk wanda sun dauka cewa wanda ya aikata dan dan hutu ba laifi wa karihuha liman fa'alaha istina istisnanan suka ce kuma duk wanda yayi a matsayin sunna to yayi makaruni to kaga nan fa akwai yar matsala fa shi a malikiya idan kai saboda ka gaji ne sai kai to wannan ba laifi amma in kace wai sunna ne kai to wannan makaruni ne me dalili suka ce kawai fa ganin annabi akai yana yi babu nassin da yace annabi ya ce ku yi in kun gama rakata al-fajr kafin ku zo masallaci ku cin gida to sai waɗancan suka ce to amma mu kuma yace mu koyi da manzon Allah to yanzu me magana da ta karshe abinda za a yi shine wanda ya samu dama bayan yayi qiyamul layl ya raka atan al-fajr sa to gaskiya yana da kyau ya dan kishin gida koya ne ne dan shi ma a rubuta cikin masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda na faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko ta zuba harshe ina neman afuwar ubangiji Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh